إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عشرين ديدي قوات رمضان هجرة منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديادة دريهدو دتلاتين دتكوس وان ديزو sha biyar ga watan shida dubu biyu da sha bakwai muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta sittin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى ya bayyana mana a wannan aya ta sittin cikin suratul baqara ni'ima da Allah ya wa annabi Musa ta bayyanar da mu'ujiza ta hannunsa da kuma ni'ima da yau banu Isra'ila ta hanyar shayar da su ruwa ta hanyar wannan mu'ujiza da ta bayyana ga annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idhistasqa ka kuma tuna ko ku tuna ko ka ambata istasqa Musa annabi Musa ya nemi shayarwa liqaumihi ga mutanensa ya nemi Allah ishayar da su ruwa liqaumihi ga waɗannan mutane mutanensa to da ya nema daga Allah cewa mutane na suna jin kishirwa suna buƙatar a shayar da su ruwa faƙulna Allah ce sai na ce masa idrib da ki alhajara dutse bi asaka da sandarka kada ki kowane dutse da sandarka zai fashe ruwa zai fito fanfajarat min husnata asharata ainan sai ga isnata asharata ainan wato hanyoyin fitar ruwa guda goma sha biyu in fajarar sai ta buɗe ta tsatsage ta yi ƙofofi guda goma sha biyu wanda shine adadin ƙabilun banu isra'ila kaga ba kokawa ba faɗa ba rigima ko ne sai su taru iyasu sai su taru a ƙofa ɗaya Allah ya wannan ne don ya raba rigima saboda ya san su akan ruwan ma sai a yi faɗa sai aka yi musu ƙofa goma sha biyu kowane dangi ɗaya su taru a ƙofa ɗaya wannan zai maganin cunkoso sannan zai maganin kuma rigima qad alima kullu unasin kowace jama'a daga cikin wannan jama'a goma sha biyu ta san masharabahum wajen shansu da kuma lokacin shansu kulu Allah ya ce ku ci daga waccan ni'ima ta muku ta mannu da salwa washrabu kuma ku sha wannan ruwa da aka fito muku da shi min rizqillah daga arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku to amma ga doka wala ta'asau kada ku yi barna fil ardi a ban ƙasa mufsidina kuna masu lalatawa kada ku yi barna ku lalata arzikin Allah ko ku cutar da bayan Allah ko ku ɓata alaƙar da take tsakaninku da Allah wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mu'ujizar annabi Musa, sannan ya bayyanar da ni'ima da yawa banu Isra'ila, sannan kuma ya nuna mana shari'ar neman agaji da neman ɗauki daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan babu ruwa, wanda mu a tamu shari'a ana kiranta salatul istisqa, addu'a ko yin sallah domin neman ruwa. annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi Isa ma ce rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya amshi wannan addu'a ko wannan nema daga annabi Musa da aka ce wa izistasqa Musa lokacin da annabi Musa ya nemi yin ruwa ko ya nemi a yi ruwa wanda wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi irin waɗannan mu'ujizozi kuma ya shar'anta wa al'ummansa yin sallah domin neman ruwa amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an shayar da mutane ruwa ta hanya uku hanya ta farko shi ma irin mu'ujiza ta annabi Musa amma ta fi ta annabi Musa nesa ba kusa ba domin shi annabi Musa ce aka yayi amfani da sandarsa ya daki dutse dutsen zai tsage ruwa zai fito kofa goma sha biyu shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da sahabbai suka fita Hudaybiya ruwa ya kare su dubu ɗaya da ɗari hudu aka nemi ruwa aka rasa sai sahabbai suka buƙaci ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bincika su dan samo ruwan suka tarar da wata mata mushrika ta ɗebo ruwa a cikin wato salkarta guda biyu suka zo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sa aka buɗe bakin wannan salka sai ya tsoma ɗan yatsunsa a ciki sai ya fitar da ɗan yatsun sai ya ce kutara su dubu ɗaya da ɗari hudun nan ta tsakanin wato ‘yan yatsun manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ruwa ya dinga ambaliya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kowa ya sha ruwan kowa ya guziri da ruwan kowa ya amfani da ruwan masu alwala suka yi masu wanka suka yi masu sha suka yi wanda dama duk salkarsu ta ƙare suka ciccika ta fal wannan ruwan ta ina ya fito ta jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fitar da waɗannan ko da za ka ɗauka kowa ya buƙaci lita ɗaya lita nawa kenan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu lita dubu ɗaya da ɗari hudu ruwan ya dinga fita sai da kowa ya ishe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa hannunsa sai ruwan ya koma kun ga shi annabi Musa mu'jizar da Allah ya bashi ya daki dutse ruwa ya fito shi kuma annabi ya murza hannunsa ruwa ya fito ta cikin hannunsa kun ga duk annabawa ne duk an ba su mu'jiza duk masu daraja ne duk manzanni ne duk mursalai ne amma kuma Allah yakan ba wani mu'jiza ta fita wani girma sannan hanya ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shayar da sahabbai shine ta hanyar addu'a nan ma mu'jiza ce dan kai addu'a nan take a karba wata daraja ce da Allah ya baka ai ana sallar juma'a kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ga wani mutum ya shigo masallaci yana zuwa sai sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah dabbobin mu sun mutu tsirranmu ya bushe hanyoyinmu sun yanke ka roƙa mana Allah ya mana ruwa shi bai san ana hudu ba a magana ba tunda shi bukatarsa ta kawo shi kuma daga nesa yake bai san waɗannan dokokin ba sai annabi ya ɗaga hannu ya yanke hudu ba ya ɗaga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna sai ruwa ya barke Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce lokacin da mutumin nan ya shigo masallaci da lokacin da annabi ya ɗaga hannu sama babu hadari babu gajimare babu wani alama wani abu da ya rufe sama nan take kai ka ce koro gizagizai ake yi nan da nan gari ya haɗe sai cida kake ji sai ruwa da mamako kamar da bakin ƙwarya ya ce sai da aka kwana shida cir mu ga rana ba ruwa aka dinga sati guda aka shigo aka aka taho juma'a ana ruwa an zo an cika masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau bari ya fara huduba sai ga mutumin ka ya dawo yazo ya sake shan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah kuma roki Allah ya dauke ruwan nan ruwan nan da muka roki a mana yanzu yayi yawa yawansa ya sa ma dabbobin dai sun kuma mutuwa tsiron ya ƙara lalacewa hanya ta cushe don haka muna son kuma a yi mana addu'a ɗauke ruwa ana kiranta istisha istisqa shayar da ruwa istisha shi kuma ɗauke ruwa saboda akwai addu'ar ruwa ya zo akwai addu'ar ruwa ya ɗauke saboda haka Allahumma a ita annabi ya karanta Allah ya saukar da ruwa sai kuma ya ce Allahumma alal akami Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akami wazzirafi wa butunil wazzirabi wa butunil audiyati sai ce ya Allah dauke ruwan nan daga kanmu cikin gidajenmu da garuruwanmu a yi shi a gefunanmu cikin gonaki a yi shi a cikin kwari don ya taru mu samu na sha a yi shi akan duwatsu domin gari zai sanyin an yi ruwa akan dutse dutse suna taimaka wajen ƙarin zafi so in aka yi ruwa akan dutse ya jiƙa shi to sai ya gangaro da ruwan cikin gari shi kuma in aka yi a cikin kwari to zai taru a samu na ɗiba a sha idan aka yi a cikin gonaki kuma shi kuma za a samu arziki wa manabiti shajar in kuma aka yi a gindin bishiyoyi to su ko bishiyoyin za su sha ruwan masu ba da 'ya'ya su ba da 'ya'ya masu ba da ganye su ba da ganye masu bayar da inuwa su ba da inuwa masu ƙara kyan waiza su ƙara kyan waiza saboda haka sai annabi ya nemi a ɗauke ruwan daga cikin gari a kai shi bayan gari to haka ku akai abdullahi dan mas'ud ya ce kamar kiftawar ido da bismillah sai gizagizan nan kamar ana kora su da gudu duk gabaki ɗayan su gizagizan suka bar gari suka koma bayan gari aka ci gaba da yin wannan ruwa kun ga anan ba a yi sallah ba addu'a aka yi ta zuwa ruwa da kuma addu'a ta ɗaukewa ruwa sannan akwai kuma yin sallah a fita a je a yi sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita da sahabbai aka je aka yi sallah wannan sallah ɗin ce malamai suka ce na farko mai hukuncin ita yin wannan sallah da ake kiranta salatul istisqa ita wannan sallah yin ta mustahabbi ne sunna ce mai ƙarfi idan aka ga babu ruwa sawa'un na sama ko na ƙasa rijiyoyi sun kafe an har haƙa rijiyoyi amma ruwansu ya kafe ashe Allah yana da ruwa a sama yana da ruwa a ƙasa idan na ƙasa ya ɗauke shi Allah za a roƙa ya ɓuɓɓugo da shi idan na sama ya ɗauke ma Allah za a roƙa ya sauko da shi saboda shine mai ruwan sama shine mai ruwan ƙasa shi yasa ai lokacin da za a halakar da mutanen annabi Nuhu an musu ruwa ta sama an musu ruwa ta ƙasa Allah ta'ala ke cewa waqila ya ardubla ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u ha وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الله يتي توكي قسا داكتا هكا هديه tsotse ruwanki ke kuma sama daina zubo da ruwan haka akli ciru daina zubo da ruwa sai kawai sama ta ɗauke tsab ƙasa kuma ta tsotsa ruwan sai gari ya dawo fes kamar ba a yi ba sai gawawaki kawai na wanda suka mutu ya arzu bila ima'aki wa ya sama wa aqli'i wa ghidal ma'u sai kawai ruwa ya kafe wastawat alal judi wa qudi al amr Allah ce ta faru ta kare eh wanda zai tafi ya tafi so da haka kun ga idan ruwan rijiya ya kafe ko guna suka kakkafe to nan ma ana roƙon Allah a sa a roƙe shi ruwa haka idan gonaki suka bushe damuna ta yi nisa ba a ga alamar saukar ruwa ba to ana iya fita a yi wannan sallah wanda malamai suka yi mata ta'arifin qalabu inzalil maqar min Allah a nemi ruwa ya sakko daga wajen Allah ko inzalul ghaisi alal biladi wal ibadi inda alhajati ilaihi a nemi saukar taimakon ruwa akan bayi da gari lokacin da ake buƙatar ruwan da haka na farko hukuncin ita wannan sallah mustahabbi ce ma'ana akwai lada wajen yinta da kuma neman komawa zuwa ga Allah sannan mun ji ta'arifin menene istisqa shine neman saukar ruwa daga wajen Allah ko kuma neman saukar taimako daga wajen Allah akan bayi da gari lokacin bukata to idan an gama shirye-shiryen fita an sanar za a fita a yi sallar roƙon ruwa sai ga ruwan ya sauka ya za a yi malamai suka kasu biyu wasu suka ce in dai har an shirya an sanar an sa lokaci to ko an yi ruwan a fita sai kuma a ƙara wa Allah godiya wasu kuma suka ce a'a ai dama buƙatar yin sallar domin neman ruwan ne tunda ruwan ya riga ya sauka to ba a da buƙatar a fita a yi wannan sallah sai a ga Allah godiya a gida sannan na uku wani lokaci ake fita a yi wannan sallah malamai suka ce lokacin sallar idi yadda ake fita sallar idi haka ita ma ake fita wannan sallah kenan da safe kamar takwas bakwai takwas tara waɗannan awannin uku su ne lokuta ko in an ɗaga idi takan kai takwas musamman wacce ake ɗagawa domin a yi fidda kai sallar idi wacce ake yin ta ranar ɗaya ga watan shawwal to ana so a ɗan ɗaga ta don mutane su samu ɗan lokacin da za su fitar da fidda kai ita kuma sallar layya wacce ake yin ta ranar goma ga watan zilhijja ita kuma ana so a yi ta da wuri saboda ita kuma a dawo a yanka kun ga wannan ibadarta kafin a fita ake yin ta wannan kuma ibadarta sai an dawo ake yin ta to wacce sai an dawo ake yi to ake so a yi sallar da wuri domin a samu lokaci a dawo a yi kafin azahar wacce kuma ake so sai an yi a fita kamar fidda kai ita kuma sai a ɗan jinkirta sallar don a ba mutane dama kowa ya fidda kansa tunda da an yi sallah kuma ba maganan fidda kai haka kenan lokacin fita sallar nan shine kamar lokacin sallar hantsi sallar duha ko kuma lokacin wannan sannan a fita domin yin wannan sallah ana iya yin ta a masallaci ana iya yin ta a bayan gari ma'ana ana iya zuwa a yi a filin idi kuma ana iya yin ta a filin cikin masallaci ma domin akwai lokacin da annabi ya ta a cikin masallaci akwai lokacin da ya ta a waje sannan an ce wannan sallah a matsala ta biyar ana so shugaba ya jagoranta kama akwai sarki a garin ko gwamna ko wani shugaban musulmi ko limamai ko ƙungiyoyin addini ya zama an samu jagora waɗanda su za su jagoranci fita zuwa ga wannan sallah ko bambancinsu da idi ita ba a kwalliya tunda ita kamar tawadu'u za a yi sai ka nemi wata rigar ka wankakkiya amma dai ta can baya baya yawa sai ka sa wanda dai ba za a ga an caɓa kwalliya an ci ado ba ko shi kansa sarakuna za ka ga irin na da sai su sa 'yar shara su nemi irin yadin kofilin ɗan funtuwa ɗin nan wanda ake wa gawa irinsa za su ɗinka 'yar shara da 'yar zulumbuwa haka sai su ɗora su fita a haka ba kwalliya ba ado ba bushe-bushe ba bushe sarewa tunda ba biki za a ba Allah za a roƙo to kuma a fita da tawadu'u da ƙanƙan da kai sannan idan akwai waɗanda ba musulmi ba ahalin zimma ko kiristoci suka ce su ma za su raka musulmi a yi wannan sallah da su za a iya yadda su je malamai suka ce kwarai da gaske tunda su ma ai bayin Allah ne kuma su ma suna neman taimakon Allah kuma yana yi musu a duniya tunda ruwa ake nema to a fita tare da su in aka je sai su koma gefe su irin nasu mu kuma muna can muna irin namu amma kada a yadda su fita ranar su daban da tamu ko kafin mu fita ko bayan mun fita domin kada mu mu roki Allah ya ruwan kuma bai yi a ranar da muka roƙa ba sai a ranar da suka fita aka yi ruwan kaga suna iya takama cewa iye kaga musulmi sun roki Allah ya ruwa bai yi ba amma mu da muka fita muka roƙe shi yayi to saboda wannan ake gudun cewa a fita tare in an koma gefe kowa kuma sai ya nasa irin abin da zai gaya wa Allah din kaga in aka yi ruwa gaba daya shikenan kowa ya yarda da wannan wasu malamai suka ce lalle haka za a yi in dai sun nemi fitan to a fita tare da su da musulmi amma a ware su su irin nasu daban mu irin namu daban sannan na bakwai suka ce za a iya fitowa da dabbobi da akwai malaman da suka ce a fita da awaki da raƙuma da shanu su ma duk a fita da su kuma an je a raba 'ya'yansu daban da da iyayen za su yi ta kuka to wannan kukan nasu su ma kamar neman taimako suke kenan a yi ruwa amma su malamai suka ce a'a za dai a fita da su amma a basu da ƴaƴansu wato so ake Allah ya gan mu gaba ɗaya mu duk mun koma gare shi kowa yana neman a tausaya a yi ruwa sannan inda za a yi wannan sallah mun ce za a iya yin ta a filin idi shi ya fi asali ko kuma in akwai rashin lokaci ko nisa a iya yin ta a cikin masallatai sannan raka'a nawa ake yi wannan sallah ta salatul istisqa ita ce mas'ala ta tara raka'a biyu ce cir raka'a biyu kawai ake kamar da ake idi raka'a biyu mas'ala ta goma yaya ake yin raka'a biyu ita raka'a biyu malamai sun ce a yi ta yadda ake idi ma'ana raka'a farko ai kabbara guda bakwai raka'a ta biyu ai kabbara guda biyar saboda haka yadda ake yin idi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka wasu malamai suka ce za a yi kaifiyarta wasu kuma malaman suka ce a'a nafila za a yi normal fatiha da sura da kabbara harama guda ɗaya da kabbara ruku'u yadda ake yin kowace nafila amma wancan ƙaulin na farko shine yafi ƙarfi sannan matsala ta goma sha ɗaya karatunta a fili ake yi a yi fatiha a yi sura to in an gama kuma matsala ta goma sha biyu sai khutuba a wane lokaci ake mata khutuba a nan malamai sun yi ƙauli guda uku ko guda hudu dangane ga yadda za a yi hutuba a sallar roƙon ruwa wasu malamai suka ce za a yi hutuba ne kafin a yi sallah so da sai liman ya hau mumbari kamar da ake juma'a kenan ya yi hutuba jama'a a ji tsoron Allah a dinga fitar da zakka a dinga kula da iyali a dinga kula da sallah a jam'i a daina rowa a daina sata a daina shan giya a daina zina a daina saboda waɗannan abubuwan suke kawo ɗauke ruwa a yawaita istighfari da sadaka da kyautatawa talakawa da marayu da zaurawa da marasa ƙarfi abin da ake so diya ja hankalin mutane kenan a cikin hudubar ya tuna musu Allah da lahira da haƙƙin yan uwansu da ayyukan tausayi da ayyukan jin kai da ayyukan rahama to wannan ita ce hudubar da za a yi wasu ka ce a yi ta kafin sallah wasu ka ce a'a sai an yi sallah za a yi hudubar kamar yadda ake idi kenan kaga idi sai an yi sallar ake yin hudubar ita kuma juma'a sai an yi hudubar ake yin sallar da haka wanda suka ce ta yi kama da juma'a suka ce to sai an fara yin kutuba kafin a yi sallah wanda suka ce ta yi kama da idi tun da lokacinsu ɗaya suka ce sai an yi sallar sannan ai kutuba malamai na uku suka ce za a iya yin kutuba ɗin sau biyu a yi kutuba kafin ai sallah a sake maimaita kutuba bayan an yi sallah malamai na hudu suka ce a'a an ba liman zaɓi ko ya kutuba kafin ai sallah ko ya kutuba bayan an yi sallah akan zaɓi ne sai ya zaɓi wanda zai yi a ciki wannan shine kauli huda amma kaulin da ya fi rinjaye a yi khutuba bayan an yi sallah shine dalilai suka fi karfafawa sannan akwai wani abu da ake yin ana cikin sallah din shine ana so liman ya zo da bargo a a jikinsa wanda zai ja sallar ya rufe bargo a jikinsa ko alkyabba haka da ana tsaka khutuban nan ana so ya juya kafadar dama ta dawo hagu kafaɗa hagu ta dawo dama wannan kamar ana kiransa tafa'ul wato wato fata wai Allah yadda na juya bargon nan nawa daga dama ya koma hagu ko daga hagu ya koma dama ka juya mana halin da muke ciki na fari zuwa halin arziki daga kunci zuwa samun sauki amma kada ya kamo ƙasa ya dawo da shi sama saboda wannan faja'alna aliyaha safilaha ne kada ya ce bari in kamo ƙasa in dawo da shi sama wannan kamar mummunan fata ne yayi nemi a yi ra'asan ala aqibin upside down a juya to kaga kuma wannan ai ba laifi muka irin wannan muna neman gafara ai mana waja'alna aliyaha safilaha ba da haka aka ce ba ƙasa zai kamo ya sa sama ko ya kawo sama ya sa ƙasa ba sannan za a iya yin addu'a ɗin kawai ba tare da an yi sallah ba a cikin mimbarori da hutubobin juma'a malamai kawai su yi addu'a Allah ka shayar da mu Allah ka yi mana ruwa Allah ka tausaya mana Allah mun tuba Allah mun yafe mana saboda akwai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ce mutane sa faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana gaffara me zai muku yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هكذا النبي هود كما قال متاننسا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين yace ya ku mutane na ku nemi gafara Allah ashe duk ne istighfari ba zai tabe ba in kana son Allah ya maka arziki dawwamanne to ka rike istighfari in kana son ka dinga ganin sauki a rayuwarka ka rike istighfari in kana son ka rabu da bakin ciki da bacin rai da damuwa ka yawaita istighfari in ba ka so abinci yanke maka kuɗi yanke maka ajihunka ka yawaita istighfari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yawaita istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci zai kuma yaye masa dukkan damuwa sannan zai zo masa da arziki ta inda baya tsammani arziki ta inda baka tsammani kuma kun ga dalilin istighfari ne Allah ya ce da ba dan istighfari ba da ba wanda zai sha sai Allah ya mana abu biyu ya ce annabi yana nan to kun ci albarkacinsa ba za a halaka ku ba saboda shi idan ya koma zuwa ga Allah to ku rike istighfari yace wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba sun ci albarkacinka in kana nan sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ko magana ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah ba zai musu azaba ba mutukar suna istighfari da kan kana istighfari an nemi Allah ya dauke bala'i sannan istighfari lokacin asuba yafi kowane lokaci tsada kisa Allah ce wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara a lokacin asuba da kuma inda yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna suna neman gafara Allah a wannan lokaci da haka mutum ya yawaita istighfari ko wannan littafin nan da muka buga mai suna panadol ai gaba ɗaya magana ne akan istighfari duk isoshin da aka kawo na waɗanda suka fita daga kurkuku da wanda suka fita daga wahala da wanda suka samu arziki da wanda suka samu wadata da wanda suka samu ɗaukaka duk abin yana komawa ne zuwa ga yawaita istighfari domin kana yawaita istighfari kana nuna Allah kai ba kowa bane shi kuma abin da Allah yake so daga gare mu mu yadda fa mu ba kowa bane mu ba komai bane duk abin da muka samu daga Allah ne saboda haka sai mu gode wa Allah ko mu ce mun tuba to ba abin da Allah yake so irin tuba shi yasa mala ibnu qayyim yana sharhin littafin nan na abin nan wato abin nan manazilus sa'irin yasa masa suna nasa madarijus salikin shi malamin ya ce ba za ka kai ga Allah ba lafiya lau sai ka taka matattakala guda ɗari shi ne bin ƙanye wa kowace matattakala guda ɗarin nan sharhi ya sami suna madarujus salikin fi manzilati iyaka na'budu wa iyaka nasta'in to da ya tashi ya ce matattakala farko ita ce tuba domin Allah ya ce wa man lam yatub fa ula'ika humuz zalimun wanda suka ƙi tuba su ne azzalimai sannan ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai don ku samu rabo sannan ce ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tsantsan tuba kuma ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsarki manzo Allah ya ce inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aksara min 70 marra ina tuba zuwa ga Allah ina istighfari kullum fiye da sau 70 akwai ma inda yace sau 100 so da haka daga 100 zuwa sama akalla ka dinga istighfari 100 da safe 100 da yamma in zaka iya fiye da haka ma malamai sun ce ya halatta amma ka ɗebi abin da zaka dawwama kai ta istighfari ko kai iyakar da zaka dawwama ko kuma kai ta yi ba iyaka yadda ba za ka ƙosa ko ka gaji ba saboda haka wannan ita ce salatul istisqa akwai yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ta'ala ya ce muka ce fa qulna drib bi asaka alhajara ka daki wannan dutse bi asaka wannan sanda ta Musa Allah ya bayyana mu'jizarta ko kuma abubuwan mamaki guda hudu akai da ita banda wanda annabi Musa yake da ita na al'ada tunda Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa ku duba ta irin tambaya shi fa Allah ya san meye a hannun Musa kuma shi ma Musa ya san meye a hannunsa amma dan a fito mana da wani ilimi sai Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika kun ga rike sanda da hannun dama ya Musa qala hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro da ita wa hushu biha ala ganami ina bugowa dabbobi na ganye da ita waliya fiha ma'aribu ukhra akwai wasu bukatun ma wani ya tare ka kaga akwai aikin da sanda za ta ko shi yasa ya ce waliya fiha ma'aribu ukhra to sai kuma Allah ya bayyana mu'ujizar annabi Musa a jikin wannan sanda guda hudu wacce muka gani a cikin alqur'ani mu'ujiza ta farko alqiha ya Musa jefar da ita fa iza hiya hayyatun tas'a wannan sanda sai ta juye ta koma maciji yana ta zirga-zirga fa iza hiya su'banun mubin sai ga ta zama wani narkeken maciji kuma tana ta girgiza an san katon maciji baya sauri amma ita kuma ga ta kata zama katon maciji kuma sannan tana ta girgiza da sauri khuzha je ka kama kawo maciji Allah ba Allah ya zai ce ka kama maciji khuzha wala takhaf ba wai sai an mai da ita sandar zaka kama ta ba kama ta tana mucijin khuzha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula in ka kama ta zamu mai maka da ita sanda kaga Allah ya ce inni la yakhafu ladayya al-mursalu manzo a guri na baya tsoro kama kaga Musa je tinkari katon miciji ya kama shi sai koma sanda kun yi mu'jiza daya mu'jiza ta biyu lokacin da masu sihiri suka zuba sandunansu sandunan gaba ɗaya suka koma mucizai a abin da ido yake gani sai Allah ce alki haya Musa jefar da ita fa iza ya talqafu ma ya afikun ka jefar da ita za ta cinye duk abin da ke gurin da nan Musa ya jefar da ita sai ta zama muciji mai katan kai mai katan baki ta bi tana haɗewa haɗewa wancan haɗewa wancan duk sai da ta haɗiye abin kaf ta koma sanda ba ta ƙara tsawo ba ba ta ƙara ƙiba ba ba ta ƙara nauyi ba duk kuma suna cikinta wannan me mu'jiza ce sannan abu na uku da fir'auna ya biyo su da shi da mutanensa aka zo bakin ruwa sai Allah ta'ala ce anidrib bi asakal bahara fanfalaka fakana kulli firqin kaddaudil azim da aka zo bakin teku gaba ɗaya ruwan kaɗinsa Allah ce da kashi da sandaka zai daskare kuma zai hanyoyi da za ku wuce ana zuwa nan Musa ya daki ruwan gaba ɗaya yadda ka san wato freezer kawai sai daskare duka kuma ya hawa hawa ya yi ƙofofi guda hanyoyi guda goma sha biyu saboda kowace ƙabila ta bi hanya ɗaya kun ga wannan ai mu'jiza ce can ta daskarar da ruwa nan ko mu'jiza ta hudu anidrib bi asakal hajara wasu ce alhajaru a nan wani dutse ne har sun yi masa kama mai kama da kan saniya mai kama da kan akuya mai kama da kaza malamai suka ce a tunda Allah ce alhajara al dinnan lil jinsi ne kowane dutse ya daka shi ya fi cikan mu'jiza ai a ce kowane dutse aka daka ruwa zai tsage zai tsage ya hanyoyi goma sha biyu ruwa ya fito wannan shine mu'jizar da Allah ya bayyana mana guda hudu game da wannan sanda ta annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda tana ɗaya daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi guda tara walqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila da tambaye su duk sun san waɗannan fi tis'a ayatin ila fir'auna wa qaumihi fanfajarat min husnata asharata aynan to anan ne malamai suka ce to idan Allah ta'ala ya fitar da ruwa shin ya halatta a dinga siyar da ruwa tunda akwai hadisin da ya zo cewa daga cikin mutanen da Allah zai wa azaba ranar alkiyama akwai mutumin da ya hana mutum ruwa yake sai ya siya kuma yana jin kishirwa dan tafarki ya zo yana jin kishirwa ya ce ban ruwa in sha kace na siyarwa ne in ba ka da kuɗi sai dai ka mutu shi za ku ga malamai suka ce idan ka shiga gari sai ka tara ana mugun wahalar ruwa ka zo ka taya ruwan alwala buta ɗaya ka ce nawa aka ce dubu biyu kai kuma da dubu biyar a jihunka aka ce to ka yi taimama tun da ruwa ya yi tsada ko kuma ka duba buta ka kaga akwai ruwa lita hudu kuma gashi kana da doguwar tafiya a cikin sahara ne irin yankin Nijar da Libyan nan wanda ruwa ya kare dama kawai sai dai kai maka salatul da'im to saboda haka da ruwanka a nan to sai kai ta ce mama za ka ce ai Allah ya ce falanta jidu ma'an ba to a wannan ruwan naka akwai bukata a kansa rayuwarka da ta dabbarka suna da alaka da wannan ruwan don haka ba za ka ce kana da ruwa ba sai ka yi ce mama za ka suka ce kenan in Allah ya fito da mutane ruwa asali ruwa ba a sai da shi sai akwai bukata kamar yanzu kaga ai a masu reka da suke tura mana ruwa ai kaga an yi aiki an kashe miliyoyin kuɗi na farko an samar da ruwan na biyu an tace ruwan na uku an sa kayan tacewar na hudu an ɗauki ma'aikata na biyar an yi wayarin har cikin gidajenmu na shida an turo mana to na bakwai kuma sai mu biya ko kuma yanzu ai duk tsadar da ruwa zai inda turo maka za a yafi sauki akan wanda za ka siya a jarka jarka domin za ka ga ba tsadan ma amma sai mutane su dinga shan ruwa ba sa biya to me alhaki ko menene laifin wanda ya ƙi biyan hukumar ruwa ruwa alhalin yana sha wuta balbal yake sha tunda baya biyan kuɗi ko ku ainihin me ya faru ke haka malamai suka ce wajibi da wuta da ruwa tilas ka biya in ko ba ka so ka yanke sai kai burtsatse ka tada inji amma in aka jona ma wuta to tunda akwai ma'aikata akwai kayan aiki ana biyan ma'aikatan to dole ne in kana sha ka dinga biya haka nan kuma idan aka jona maka ruwa shi yasa ni abin da na fi ganewa a yi wa ruwa mita a yi wa wuta mita ka dinga biyan abin da ka sha maimakon a ce a dinga karɓar kuɗi a hannunka ko ka sha ko baka sha ba amma aka yi mita kaga ka huta in ka sha an san lita nawa ka sha abu gaya ma haka nan in ka ja wuta an san adadin da ka ja sai ka biya saboda haka malamai suka ce lalle a dinga biyan kuɗin wuta a dinga biyan kuɗin ruwa in kuma gwamnati ta samu kuɗi sosai arziki ya kai to sai a ɗauke wa 'yan ƙasa kuɗin wuta da kuɗin ruwa domin su ma mutane su san suna cin arzikin ƙasarsu daga cikin arzikin Allah ya wa ƙasa arziki to ta yi wani abu ko da kyauta ko a bada ili- ilimi kyauta ko a bada magani kyauta ko a bada ruwa kyauta ko a bada wuta kyauta in arzikin ƙasa ya kai arziki za ta iya yin haka in ba za ta iya ba to wajibi ne 'yan ƙasar su fidda kuɗi su bayar domin a ci gaba da inganta har haka tsaro da kuɗin ruwa da kuɗin wuta da abin da ya kama da haka qad alima kullu unasin masharabahum kowace daga cikin jama'an nan ta banu isra'ila sun san masharabahum ko zaman ko makan wato sun san ta wace kofa za su sha ko kuma sun san lokacin da ya kamata su sha da haka wannan shi ma wato ana yin haka ne kamar da ake raba komai gida-gida a ce ganawa na ganawa ne shi sa malamai suka ce ya kamata a dinga yin rabo kamar giran da ake rabawa na ƙasa a ce kowace jiha ga qadi alima kullu unasin masharabahu kowace jiha ga kasanta kuma an ba kowane gwamna kasan jiharsa ya aiwatar da shi inda zai amfani jihar kada ya tattare ya saka a jihunsa wallahi wuta balbal ne saboda kan an aiko da giran ka duba ka ga a cikin abubuwan da mutane suke bukata guda bakwai manya-manya na farko tsaro na biyu abinci wato noma da kiwo na uku makarantu ilimi na hudu lafiya na biyar hanyoyi na shida wuta na bakwai ruwa idan waɗannan suka tsaya guda bakwan nan to an samu mahimman abubuwa a cikin al'umma so da ka sai a duba a ga in akwai su ya za a inganta su in babu su ya za a samar da su in akwai su ya za a ƙara su a inganta su a kashe kuɗin a inda al'umma za ta amfana kuma inda za a raya al'umma banda harkar tsaro kuma wanda ya haɗa tsaron mutuncin mutane da tsaron dukiyarsu da tsaron rayukansu da tsaron addininsu da kuma tsaron wato abin da ya shafi hankulansu ma ta hanyar nisanta al'umma daga kayan maye wanda shi bature da yake bayi da hankali da ya zo cikin dokokin nan namu guda biyar sai ya ɗau biyu ya watsi da uku na farko shi bai da mutunci da ka bai sa dokar da za ta kare mutuncin mutane ba shine irdu na biyu ba shi da addini da ka bai sa dokar da za ta martaba addini ba na uku ba shi da hankali da ka bai yi dokar da za ta hana siyarwa da sarrafa kayan maye ba a cikin waɗannan abubuwa guda biyar addinu wan nafsu wal malu wal aqlu wal irdu to sai ɗau biyu sai ya doka akan malu da nafsu dokokin da za su hana cin dukiya da kuma waɗanda za su hana kisan kai muko musulunci caye a tsara abu biyar shi ko da tura ya ce a tsara abu biyu mu kuma muka ce a tsara abu biyar na farko a tsare addini a mutunta addini domin mutane suna yin addini daidai gwamnati ma tana samun saukin tsaro idan ba a bari an koyar da addini daidai ba kuma manya-manyan jami'an tsaro su ne malamai su ne hakikanin jami'an tsaro domin su suke tsare tunanin mutane daga kasu fada laifuffuka da barna su suke gyara tunanin mutane su fahimci addini daidai kasu je su fada cikin ƙungiyoyin ta'addanci su suke shiga hatsarurruka wajen yi wa mutane bayanin abin da za su yi Allah ya fushi ya saukar da bala'i amma aka tashi yin bajet ba na malamai duk tsaron nan da malamai suke ba ba a bajet da su kuma karatun su free of charge amma da wani zai ga malami da katon mota sai ka ga malam kuma da Allah ina wannan tsohon motar taka to an ki a tsohon motar to saboda haka shi sai ya tsara ya tsara dukiya ya tsare rayuka yace ka a taba rai ka a taba dukiya shi ko musulunci yace ka a taba addini ka a taba rayuka ka a taba dukiya ka a taba mutunci ka kuma a taba hankali da haka siyar da kayan maye da bude musu kamfanin nuka da yi musu lasin duk tsinannu ne waɗanda suka yi wannan a musulunci domin duk abin da zai bugar da mutum ya sa ya fita daga hankalinsa shi akan kansa bai mori ba ya ci mutuncin matarsa ya ci mutuncin ƴaƴansa ya je ya hatsari ko ya kisan kai ka an ma lura mafi yawan ta'addanci sai an sha kayan maye ake yin sa sannan ya hana taɓa mutuncin wani ko a jarida ko a kafafen yaɗa labarai kada mutum ya shiga ya wani ƙage ko ya ɓata masa suna ko ya masa sharri sai a kira shi ya zo ya kare in ya kasa a yi bulala tamanin kuma a rubuta ya cewa fasiki ne kada a ƙara yadda da maganarsa kun ga shi yasa Allah ta'ala ya shirya wannan kulu wa sharabu min rizqillahi ku ci ku sha daga arzikin Allah wannan dama ce Allah ya bamu mu ci mu sha daga arzikin Allah shi yasa manzo Allah ya ce idan Allah ya baka arziki a ga alama arzikin tare da kai in kuma bai baka ba kai hakuri duk abin da Allah ya baka in ya baka ka ci mai kyau ci in ya baka ka sha mai kyau sha in ya hau da kai sama hau in ya sakko da kai sakko eh ranar da Allah ce hau mota jibgegiya mai AC to hau ranar da ya ce dawo kan keke kaka ce a haba dawo kan keken sai ya gan kai ce Allah sarki ka ga mutumin nan da a katuwar jib yake yawo ya dawo kan keke kace kwarai kuwa wanda ya shigar da ni mota a jiya shi ya dawo da ni keke a yau me naka kai a ciki ba wani abu naka a ciki kai tunda dama Allah yana ɗaga wasu ya sauke wasu ya ba wasu ya hana wasu wasu na kuka wasu na dariya wasu sun samu wasu sun rashi wasu suna farin ciki wasu suna bakin ciki wasu sun tafi wasu yau suka tafi wasu kuma yau za su zo ka je tasha ka ga abin mamaki wasu na fita ana sauke wasu wasu na tafiya lahira in ka je makabarta za ga ana binne wasu yau suka fita kuma ka je layin haihuwa ka ga wasu yau suke shigowa ranar fitar wani ranar shigowa wani ka je asibiti za ka tare da ana cewa an sallamuwa ne wani kuma yau aka ɗora shi akan gadon amma sai ka ji ana ai ba gado wato har adadin masu ciwon ya wuce yawan gadon sai ka jira tukunna an samu gado saboda haka sai an sallami wani sai a sauke wani sannan ka je makarantu ga wasu suna shiga suna registration suna shiga wasu kuma ana ba su sun graduation sun fita haka ake ta tafiya rayuwa ka je wani gurin kaga kuka ake yanzu haka amma ka je wani gurin ana ta kyakya ta dariya in ka je wani gurin yanzu ibada ake in ka je wani gurin yanzu fajirci ake in ka je wani gurin ana takaici wani gurin ana murna haka rayuwar take ba za a daina ba wani fa yau zai samu zai ce ka ranan nan ta yi kyau Allah maimaita wa ranar 20 ga watan Ramadan wani kuma zai ce ka wannan rana yau ne asara la sarki yau yayi asara wani kuma yau yayi kuɗi a yau din nan zai yi kuɗi wani a yau za a ɗaura masa aure wani kuma a yau zai saki matarsa wani yau gauro ne yau ya saki matarsa ya zama gauro wani kuma yau aka ɗaura masa ya zama eh ya zama ango to rayuwar da ka karɓe ta haka ba tana da matsala to saboda duk komai na Allah ne mutane masu sharhi kuma wannan ya rage nasu su ce kayi baki ko ka yi fari ko ka yi ƙiba ko ka siranci to da suke so ka zauna ka sai zama a baki ko a fari ai Allah ne yake sa wani ya yi ƙiba wani ya rame wani ya yi baki wani ya fari wani ya samu wani ya rasa wani ya kuka wa huwa allazi abhaka wa abka kukan da dariyar ma Allah ne yake sa a yi shikenan saboda haka kulu wa sharabu ku ci ku sha amma halal Allah ya hana mu cin haram ko haram da zatinsa ko haram da neman sa haram da zatinsa shine kamar mushe da jaki da alade da sauransu da jini sannan kuma abubuwan da ake kira haram ta hanyar nemansa shine cin riba da cin ruwa da cin haram da sata da algus da sauransu wala ta'afau al'afiyu yana nufin afiya wa afa wa afa idan mutum yana barna yana cewa laulal haya'u wa anna ra'asi qad asa fihi al-mashibu lazurtu ummal qasimi ita walaulal haya'u in banda kunya ta kama ni wa anna ra'asi qad afa fihi almashibu kuma ga furfura ta bata min kai lazurtu ummal qasimi da na ziyarci uwar alqasim wato an yi barna kenan da amma yanzu an tsufa an yi shekaru to da kai ce an daina wala ta'asaw fil ardi mufsidina al ifsad mufsid afsada yufsidu ifsad barna takan iya zama a cikin komai mabarnaci fasadu shine ainihin barnar wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna sannan zaharal fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas liziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana ko ina saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa to dan ma Allah ta'ala yana yafa wasu abubuwa saboda haka ake samun sauki to Allah ya yafe mana da haka kenan an hana barna da dangoginta sawa'un barna ce a ayyukan aqida ko a ayyukan ibada so a barna ce ta hanyar kisan kai ko lalata ƙasa ko gurɓata yanayi barna ta hanyar sace dukiya al'umma ko lalata ruwan sha ko ɓata tituna barna ce ta hanya a baka kwangila kai titi kai mara kyau ko a ce kai gini kai ruɓaɓɓe ko a ce ka siyo wani kaya ka siyo marasa kyau duk waɗannan barna ce fa sura kan an baka amana ka riƙe Allah ya ba mu ikon riƙewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana to kamar da aka shina gobe in Allah ya kai mu za a buɗe masallacin juma'a a nan gidan marayu kun san marayunmu sun fara wayo sallah ta nan kaɗan za ta zama wajibi a kansu to wa zai dinga zuwa yana ɗaukan su yana kai su masallacin juma'a yana dawa da su gida don haka muka buƙaci a gina musu masallaci na juma'a wanda honorable aishatu jibril dukku ta gina a gidan marayu ita minista dama ta saba taimaka wannan gida na marayu tun tana minista kuma yanzu da Allah ya bata ta zama a wakiliyar ina da ina na faɗa da duku duku da na faɗa saboda aka ta ci gaba da wannan aiki wasu karatutukan da muke a nan ita take ɗaukar nauyi ake sawa sannan kuma gashi ta gina mana katafaren masallacin juma'a a gidan marayu wanda goban nan insha Allah muna gayyata ku za a buɗe wannan gida na masallaci na juma'a kuma za a fara hudu ba sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya saboda haka Allah ba mu ikon zuwa kuma an ce ni ne zan gabatar da hudu ba farko a wannan masallaci sannan akwai wa'azi gobe a ƙofar sarkin fantami da yamma karfe hudu da rabi in an taso daga can masallacin juma'a to kuma karfe hudu da rabi za a gabatar da lacca kamar yadda aka saba a ƙofar sarkin fantami gobe karfe hudu da rabi Allah ya bamu ikon ganin waɗannan abubuwa gaba ɗaya ita kuma hajiya Aisha Allah ya saka mata da alkhairi bisa wannan taimako da take yi na gidan marayu da abubuwan da suka shafi irin waɗannan ayyuka wannan yace malam Allah ya yi wa mahaifina da matata rasuwa ina musu addu'a kowane rana to in ni ma na mutu za mu haɗu da su to ai haɗuwa da su wannan Allah ne idan aikinku ya zo iri ɗaya duk kuka zama ‘yan aljanna to za ku haɗu kamar yadda Allah ta'ala ce wallazina amanu watta ba'aduhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma alatinahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin waɗanda suka yi imani sannan zuriyarsu suka bi su da imani Allah ce zan riskar da zuriyar tasu kuma zan tauye musu komai na aikinsu ba. Saboda kaga in matarka ta shiga aljanna, babarka ta shiga aljanna sai ku haɗu. Domin an je lahira hudu za mu rabu. Wani ɗan aljanna ne matarsa ‘yan wuta, wani matar ce ɗan aljanna shi ɗan wuta, wani da matar da mijin duk ‘yan wuta ne, wani kuma da matar da mijin duk ‘yan aljanna ne. kuma waɗannan misalan guda hudu duk ƙur'ani ya bamu da abu lahabin da matarsa ummu jamilin yan ina ne yan wuta ne kun ga miji da mata za su haɗu kenan amma fa a cikin wuta da annabi zakariya da matarsa da ɗansa ya haya yan ina ne yan aljanna kaga za su haɗu kenan da ɗa da uba da mata wa zakariya izina da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين تند خاشئين ne dukkansu to kuma yan aljanna ne gaba ɗayansu sannan akwai miji ɗan wuta shine fir'auna akwai mata yan aljanna ita ce asiya bintu mazahim akwai miji ɗan aljanna shine annabi nuhu akwai matarsa illa ajuzan fil gabirin ɗan wuta akwai annabi lutu wa inna lutan lamina mursalin akwai matarsa illa ajuzan fil ghabirin ita ma yan wuta zaka kaga anan annabi nuhu da annabi lut suna aljanna matansu suna wuta asiya tana aljanna fir'auna yana wuta zakariya da matarsa da ɗansa suna aljanna abu lahabin da matarsa ummu jamilin suna wuta to mu ma a duniyan nan haka Allah zai kasa mu wani dan wuta ne shi da matarsa su haɗa a can wannan aljanna ne shi da matarsa su haɗu a can wani mata tana aljanna mijin yana wuta aure ya rabu wani matar tana aljanna mijin yana wuta aure ya rabu to Allah ya sa mu da iyalanmu duka muna aljanna idan yayata ta dawo daga makaranta ta kwana daga wani gari to ya halatta ta rungume ni ta rungume ka a gidan wa yaya yayata za ta rungume ka a karamakan lawo akwai al'adu da muke gani a wasu yankuna kama gaskiya yankinmu wannan al'adar ba za ta yi aiki ba za ga larabawa suna yin kis iri uku akwai kis da ake a goshi shi uba akewa da malami da dattijo shi na girmamawa ne akwai kis da ake a kumatu wannan mafi yawa ‘ya'ya ake wa kis ne shi kuma na tausayi wannan na girmamawa ne wannan na tausayi ne akwai kuma na soyayya wanda ake wa mace a baki to kaga kowanne babinsa daban yauwa to sannan runguma ma su suna da al'ada in an dawo ko an haɗu farkon haɗuwa za ka ga suna runguma juna amma ya ka ga mutum ya rungumi ‘yarsa ya ta rungumi ubanta wa ya rungumi ƙanwarsa amma abin da ake ji shine ai babu sha'awa dama tsakaninka da yakka ko tsakaninka da kanwarka ko tsakaninka da babarka don kun gaisa da hannu da babarka da yakka da kanwarka wannan asali babu laifi amma aka ga wata barna za ta shigo kuma to dole kuma a sa saddu zari'a a toshe wannan barnar malam matar aure ko budurwa ta je masallaci ta yi tahajjudi ne yafi ko ta ya ɗakinta asali ta ya ɗakinta in za ta samu ƙarfin gwiwa mata har sallar farilla ma ta fi lada su yi a cikin ɗakinsu amma kuma in sun ce za su masallacin ka a hana su haka manzo Allah ya ce idzat ta'azanat imra'atu ahadikum illa almasjid fala yamna'aha idan mata ɗayan ku tace to yau fa a masallaci zan sallah to ko baka da iko ka hana ta don Allah za ta je ta bautawa kamar da za ta biki ma ka barta sai wajen Allah za ka hana ta sau nawa ta fita ina ta je ka ma san da ta je saboda haka in dai ba wata barna aka gani ba asali a basu su je kamar yadda suke zuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin muwatta malikin yace mata suna halattar jam'i biyar a cikin jam'i har ma ba a gane su saboda duhun dare min al-ghalas ma yu'rafuna min al-ghalas sannan suna zuwa azhar da la'asar da magariba da isha da asuba har da tahajjudi kai lokacin sayyidina Umar saboda yawan matan ma da suke zuwa sallah ya ware musulmani daban shi da tamimud dari ya ce kai mata ga ɓangaren ku can ku taru ga limaminku su da aka shi yake musu sallah su da aka kenan suna iya zuwa amma su yi a ɗakin su yafi malam mijina yake fama da yau in ba shi kuɗin da nake wa marayu ɗinki ko na kawo marayun ba shi mijinta ne ya faɗa kwata ita tana da hali shi ne ta ce akwai kuɗi da take kawowa take wa marayu ɗinki marayunmu da suke gidan marayu tana musu ɗinki to shi ne ta ce ta ba mijinta kuɗin ya ɗan taso ya fito ko ku ta wa marayu ɗinki muka ce ƙara ki ba mijin naki ya fi lada a nan ga maraya a wurin ki ke yanzu shi ma ai maraya ne tun da ba da shi wanda ya wasa da matarsa ko ta rungume shi sai mazi ya fito masa to ya azuminsa azumi ya shiga hatsari malikiya sun ce ya karye sai ya rama guda ɗaya amma sauran mazhabobi sun ce azumi na nan sai ya istighfari sai ɗau mazhabar da yake yi menene hukuncin matar me hukuncin matar da take da miji amma tana cewa ba ta da shi har take tsayuwa da wasu mazan ta aikata laifi ta aikata barna ya kamata ta tuba ta istighfari a bisa abin da take faɗa na cewa ba ta da miji na mallaki kuɗi wannan fa sun min yawa kuma nawa ne nan miliyan ɗaya ne an ago ni abin da ne ana amma miliyan ɗaya ana mata zero bakwai kuma sai da aka yi ɗaya biyu uku hudu sannan aka yi kwama kuma aka sa ɗaya biyu uku miliyan goma kenan ko da aka yanzu miliyan goma za mu mai da shi kai ka rubuta bayan Allah ba su da kuɗi ne dama abin da ke rikitar da talaka lissafa kuɗi da kashe kuɗi eh bawan Allah goma ga Ramadan ta yaushe zan rike zan rika zakka a goma ga Ramadan ok ranar goma ga Ramadan suka cika haka to ai ranar da suka zama nisabi daga nan zaka shekara ta zagayo irin wannan ranar to ita ce ranar zakkaka so da haka in har ka ce sai a ramadan za ka dinga sai a duba ƙarin kwanaki kai ko ragi kai idan ƙari kai yana da hatsari kamar zakarka ta kama a watan sha'aban ne ko rajab sai ka mai da ita ramadan kaga ka ƙara wata biyu to matsalar kakka mutu kafin wata biyun ya cika kaga an biyo ka bashi amma idan ragi kai to anan malamai sun ce kamar zulhijja kake zakka sai ka ga bari ka rage wata biyu ka dada ita Ramadan sun ce wannan babu laifi dan ana taqdimus zakka kafin lokacinta ka yi ta a Ramadan maimakon ka rage wata biyu kenan kaga anan rage kai kuma sun ce in ma har kana son sai a Ramadan zaka dinga rafa zakkarka kuma gashi tana zama wajibi gare ka a Rajab ne to sai ka fidda ita tun Rajab din ka ware ta saboda haka sai ka raba abinda ka raba abinda ka rage sai ka raba ragowan a cikin watan Ramadan ko yahudu suna da bambanci da nasara kwarai kuwa tunda kaji an ce yahudu an ce nasara ai kaga suna da bambanci kuma ina suke da zama to ai yanzu ba za a ce ga inda suke da amma yankin su gaba ɗaya da a nan yankin Palestine Sham duk a nan aka yi su to amma yanzu ba za a ce ga inda tunda abin yanzu ya zama aqida ya fita daga jinsi amma yahudu dai su suna kiyaye jinsin su duk inda suke a duniya kuma ba sa yadda ma mutum ya auri wacce ba ba Yahudiya ba amma sun yadda ba Yahudiya ta auri wanda ba ba Yahudi ba domin ta wajen uwa suke nasaba su ba ta wajen uba ba idan ba Yahudiya ta aure ka to kuka haifi da ba Yahudi ne amma ba Yahudi ya auri ba wacce ba ba Yahudiya ba in suka haifi da to ba ba Yahudi ba ne sun yi haka ne don su halasta ƴaƴan zina in aka ce nasaba da uwa za a dinga fadda ita kaga ƴan zina sun sha gaba daya to saboda haka shi yasa a yanzu ga su can sun je sun mamaye kasar falastinawa ana ta rigima dubu ɗaya haka ne daga wani ɗan uwa kurma ya ce kimanin watanni uku na haɗu da haɗarin mota nake roƙon malam da sauran 'yan uwa su taya ni da addu'a Allah ya bani lafiya to kurma dubu ɗayanka ta isa asusun marayu kuma ne maka addu'a dubu bakwai da ɗari uku daga hukumar mashal ta jihar gombe a sa asusun marayu a yi musu addu'a allah ya musu bukatunsu to kai ɗan mashal wace bukata kake da ita ka zama ɗan mashal to saboda haka allah ya biya muku bukatunku da alheri ɗan mashal na jihar gombe su muke kira ‘yan karota a kano dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a yi wa ‘ya'yanta addu'a allah ya ba su maza na gari to Allah ya ba wa ‘ya'yanki maza na gari, Allah ya sa su ma na gari ne, dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce ya fara noma da kiwo, Allah ya sa masa albarka, to Allah ya sa maka albarka kuma in sun kai nisabi ka fitar da zakka. Dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa Allah ya ji kan mahaifinta, dubu uku daga wasu bayan Allah, ai musu addu'a Allah biya musu bukatunsu, ɗari biyu daga wata ‘yar uwa ta ce mijinta ya fita zuwa Maiduguri, tun lokacin rashin zaman lafiya har yanzu babu labari Allah ya dawo mata da shi lafiya dubu hamsin daga wani bawan Allah ya ce a sa su su marayu a yi masa addu'a Allah biya mabukatunsa dubu biyu da ɗari biyar daga ‘yan yamma da masallaci ta wajen kusa da tam ta waje kusa da tampon a waje suke waɗannan a to Allah ya shigo da ku ciki sun ba da dubu biyu da ɗari biyar suka ce a yi musu addu'a 2,500 daga 'yan gaban masallaci ta wajen arewa da gidan hakimi 'yan gaban masallaci arewa da gidan hakimi to sun jiyo ko to Allah ya saka muku da alheri 2,000 daga wata baiwa Allah a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta 500 daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a ya karye Allah ya bashi lafiya 200 daga wani ɗan uwa ya buɗe sabuwar rumfa Allah ya bashi kasuwa ɗari biyu daga wani ɗan uwa Allah iyaye masa damuwarsa da yake tare da ita. Allah nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka